الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن إن الله شديد العقاب
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ina da aminci su tabbata ga farin jaka da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kara masa aminci da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu yau muna rana goma ne ga watan zulqada ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda ubangiji ta'ala ya ja mana kunne ce fala tuzlimu fihi anfusakum kar ku yarda a cikin wa'annan watanni masu daraja ku zalunci kanku da yin shirka ko bid'a domin saban Allah a wannan watan yana da girman zunubi saboda sauran watanni a inda da'a ga Allah take da yawan lada ubangiji ta'ala ya samu dace da dukkan alherin da ke cikin su goma ga watan zulqa'ada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara 1444 muna fata ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar ya datar da mu da dukkan alkhairansa darasinmu na baya dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a yanda muka tsaya aya ta 195 yau insha Allah za mu tashi aya ta 196 wannan ayoyin na baya da na gaba suna karantar da mu ayyukan ibada masu farala shine aikin haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo anni manasikakum ku koyi ayyukan ku na haji a wajena kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce hajjul mabrur laysa lahal jazaa'u illa janna idan mutum ya haji karbabbiya bashi da wani sakamakon da Allah zai bashi face Allah ya bashi aljanna Allahu akbar Allah ta'ala ya sa mu dace da hajjul mabrur mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya karanta da mu wa atimul hajj wal umrata lillah idan kun dauki ai aniya ta aikin haji ko umra to ku cika kuma ku yi saboda Allah da haka ba zuwa aikin haji ko umra don ka zama alhaji in an maka magana ka rika dariya ka sa hakorin kare ba zuwa aikin haji don in ka zo wani yake da ka da sunan ka da ka rika huska ka yi hushi ka ce wai hasada yake ma bai ce maka alhaji ba to me alhaji ba ba ko shi ne alhaji ko wanda zo ziyara a garin na kuma ba ko kake ana yin aikin haji ne da umra saboda Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce mutuka aikin haji da umra saboda Allah yanzu kuma Allah madaukakin sarki zai karantar da mu wato ita aikin haji nan ba gaba da gadi ne mutum zai shirya lokacin da ya ga dama yi ba akwai watanni na musamman wanda Allah ya tsara wanda a cikin su ne ake dauran aniya a dauki harami a tafi aikin haji shine Allah ta'ala ce alhajju الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ubangiji ta'ala yace alhajju ashhurun ma'lumatin aikin haji ana yin shi ne a cikin waɗansu watanni sanannu ba kawai zaka shirya ba ka dauki harami ka ce na taɓa yin haji a ashhurun ma'lumat ana yin ta ne a cikin waɗansu watanni sanannu wani wata ne shine dole ne idan mutum yana so ya fahimci alkur'ani sai ya koma sunna ma'aiki Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat to wannan ne su sai mu koma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara da shawwal da zulqa'ada da zulhajj a cikin su ne kadai daga garin ku kike daukan harama ka sa harami ka ce ka tafi aikin haji kuma idan ka dauri aniya ka sanya harami babu zama zaka kama hanya a kafa ne akan doki ne a babur ne a mota ne a jirgi ne ayyukan haji ne ana daukan aniyar yin su ne a waɗansu watanni ma'alumatin sanannu shi ne watan shawwal watan sallago da watan turka shi ne zulƙada watan da muke ciki yau goma da shi da kuma watan mai zulhaj watan layya wanda kun san daɗe idan an ta zuwa aikin ai tattaki ne ake a katkatkinsu lokacin mina ne jaki ko doki bayan da yanzu mana ce za mu jirgi a rika baka labarin jirgi zai tashi daga nan zuwa awa kaza za ku sauka a gari kaza ba wannan bane za a daura aniya ne a yi ta yi shi yasa na daga cikin al'adun mutanen da na larabawa har ma nan kasashe makwabtan irin su chad da idan mutum ya je aikin hajji ko umara in ya dawo to dangi sai a ta tara mai dukiya wannan ya ka sa wannan ya kawo ragumi wannan ya ka tumaki wannan duk wai saboda kila la'alla lokacin da zai tafi aikin hajjin nan ya tattara da abin da ya mallaka ne ya yi guzuri da shi ya tafi shi yasa ku kuma dangi ba zawa zaka kira jiran ya baka tashi da kwawa ba jallabiya irin na mai zuko dan kwara wai wa sai ce zuge ina tabzi ko me tabzi kuma wai a da maka ka mai tabzi a gama shi da aiki na bidiya ka gani ko ko ga yake daga ni da aka mun tafi ko ba ga ruwal makka a inda ne fa ke da amma kaga malam ba shi ga ruwal makka ko da biro a su kai da ka zo ne za a tara wa la'alla duk guzurinka ne ka tattara ka tafi don ka yi ibada to haka su suke tafiya bayan Allah a wancan lokacin wanda yanzu Allah ya yassare mana wasu ƴan awoyi ne kawai za ka yi ka ganka a can alayi halin ba ɗaukan aikin niyyar aikin hajji sai a waɗannan watannin ubangiji ta'ala ya kawo doka faman farada fi hinnal hajja wanda ubangiji ta ala ya tsare masa halin tafiya ya dorawa kansa yayi aniyar aikin hajji a cikin wayannan watannin ya fita kuma hanyar da zai je ya sauke farari ake cewa ko malaba ce ce sauke farari to ga doka daga Allah yace falara fasa lokacin da mutum ya dauki ihrami ba zai tara da iyalansa ba uhilla lakum la tusiyamu arrafasu ila nisa arrafasu shine kusantar iyali kwanan aure da matarka a lokacin da ka ɗauki haramin aikin hajji ba za ka yi ba sai ka kunce shi wala fusuka ba za ka yi fasikanci ba mai fasikanci sibabul muslimu fusukun wa qitaluhu yawwa in ka ɗauki aniyar aikin hajji ba kai ba zagi ba za ka zagi ɗan uwanka musulmi don zagin ɗan uwanka musulmi fasikanci ne eh kuma bautar gumaka da shirka duk da fasikanci suna daga cikin da shirka suna daga cikin da bid'a suna daga cikin fasikanci mai yakin haji kai ya bid'a kai ya shirka ga Allah kai ya zagi dan uwan shi musulmi dan zagin musulmi fasikanci ne shine Allah ya ce ba za ka tara da iyali wala fusuka ba za ka yi fasikanci ba wala jidala ba za ka yi jidala ba me jidali ba ce ke ta jidali ko wani akwai jidali me gare shi mutum ne mai gardama ko da jayayya malamai suka ce shine jidali tsakaninka da wani ku yi ja'in ja har ka faɗi kalmar da zaka fusatar da shi kai da kai a riyar aikin haji an hana maka wani yan tarri wadda ka mai zuwa aikin haji ya sani akwai dokokin da zai kiyaye wanda in ka kiyaye su shine zaka samu hajjil mabaru wanda lasla hal jazaa'u illa janna na daga cikin su mahajjata ba za a tara da iyali ba sai an kunce harami ba za a zagi wani ba ko a ci mutuncin wani ko ka kirkiro bid'a ko wata shirka ga Allah shine fusuk wala jidala ba za a samu ana ta kai ku raba su ba kuma hajjata ne zaka dauki hakuri ka dora akan zuciyarka idan wani ya bata maka sai ka tuna aikin haji biki ka fito aniyar aikin haji ne kai bako ne na Allah kamar yadda mai azumi aka ce da wani zai zage shi ko ya bige shi ya ce mai fale kula anni sa'im ko to haka mai aikin haji idan wani ya bata maka ya saka ta ni ai na dauro aniyar aikin haji ne babu ja'in ja jida da shi ne ka faɗi kalmar da za ta bata wani rai har ka fusata da shi a cikin aikin haji an hana mutum yayi wannan babu jidala fil hajj jayayya da fada da gardama da sa'in sa babu su a cikin aikin haji ga mai aikin haji sai Allah ta'ala bayan ya hana mu waɗannan abubuwa marasa kyau sai ya ce wa ma tafa'alu min khairin ya alabahu Allah abinda kuka aikata na alheri a cikin aikin haji bayan abin da aka wajauta muku to wannan Allah ya san da shi abin nufi Allah zai ba ku lada mai aikin haji su ake yawaita alkhairi mai yakon ka rika jayayya ka rika da'awa kana kiran mutane akan tauhidi da aqida ingantacciya da ayyuka nagari kada ka yi fasikanci kada ka zagi wani kuma ta fa'alu min khairin ya lamhulla sai Allah ya ce wa tazawwadu sannan ku yi guzuri malamai suka ce ahlul yaman ne idan sun tashi zuwa aikin hajji da sai ce aha bakin na Allah kuma sai mun riki guzuri kuma Allah bai iya da mu bakin nashi a ga wannan ai ba tauhidi bane ko karka tashi zuwa aikin hajji ka ki zuwa da guzuri ka je ka rika Allah ba ku samu sabon naku shine namu waɗansu kuma idan sun tashi yin aikin hajji inda suka ɗauki harami duk guzurinsu ya su watsar ubangiji ta'ala ya ce a wata zawadu ku yi riko da guzuri shi ya fi kare ku daga allah ba ku musamu samun naku shi ne namu kalmatin ya je aikin hajji ya rike neman sabil ya ce irayen da ake neman faddal ko inda ɗan agulla ya ce irayen da ake ce a faddal shi ta ake irin na can ne ya zo da yake ce wayan da ake ce a faddal ka gani ko kalkar kalama inda faddal ka nemi guzurin ka kai ma ka zama kake cidawa idan ka wani ya ɗauko abu yana raba mutane abinci kai ma ka je ko da zanzam ne ko da zanzam ne ka je mutane suna zama ka ɗauko kai ma a kofi ka rika zuba kana ba su na sha don kai ba domin ayyadul uliya khairu min yadda sufala ka san shi wani kawai hiri a bashi ne kai ma ka zama kake badawa hannun da ke badawa shine mafi alkhairi daga hannun da ke karba ku nemi guzuri kakkai ra a ce ci da ka ake nemi guzurin da zai sheka zai wadatar da ke duk abin da zaka ce ya zamanto kayi koyi da annabi dawud alaihi salam la yakul illa min amali yadi annabi dawud alaihi salam baya ce sai abin da ya sana'anta da hannun shi to na daga cikin abin da Allah ya kira al'umma musulmi idan sun tashi zuwa aikin haji to su yi kokari su tattala guzuri eh kalka je ba guzuri ka rike kudin zai ishe ka daukan otal kudin da zai ishe ka kai kawo kudin zai ishe ka cin abinci kalka zamanto kana neman sabil kullun kana neman inda saraka take babu laifi ka karba amma ya zama kana shirye kai ma ka bayar kane zama kai kullum tunaninka to ina inda ake rabawa wannan ubangiji tabaraka wata'ala ya hana musulmi ya zamanto haka nan Allah ne ya ambaci mu nemi guzuri domin tafiya aikin haji tafiya da kila watanni kaɗan da za a je a dawo ko ko kwanakai sai ya tana mana ashe akwai wata babbar tahiya wanda in an je ba a dawowa ina ne shi ku zo amerika rasha etazini ko faras shine tahiya lahira tahiya rayuwar barzakiya Allah ya ce fa inna khairaz zadi at-taqwa mafificin guzurin da ya kamata mutum ya nema a rayuwar shi shine tsoron Allah dan idan kana da tsoron Allah ya fi rikon makudan kudi dan idan ka ji tsoron Allah a cikin al'amuran rayuwarka to Allah zai kama ka mafita eh Allah madaukakin sarki yace in tattaqullaha da Allah kun furqana da kun ji tsoron Allah Allah sai ka muku mafita amma ya taqillaha da Allahu makharaja duk wanda ji tsoron Allah Allah yana bashi mafita wa yarzuqu min hasana ta kuma ya bashi arziki ta inda baya tsammani wa man yattaqillaha da Allahu min amrihi yusra duk wanda ji tsoron Allah Allah yakan sanya mai sauki cikin al'amura kenan koda kana da guzuri to mafificin guzuri da zaka rika a cikin aikin haji a cikin rayuwarka gaba ɗaya ka tafka shine attaqwa imtisal awamirillah kiyaye umarnin Allah itinabu da wahihi ne santal hanin da Allah ya hana shine tsoron Allah ka san tsoron Allah ba tsoro ne irin na wata halitta ba yanzu da aka ce maka ga wannan to ka ji tsoron shi ya kamata kai kai nasa da shi ko eh aka ce ka ji tsoron kura an ganta sai ka gudu ko ba haka ba ai zaki wallahi cinye mutu ka ji tsoron zaki in gashi sai ka gudu wannan mutum mugun kirmanan da ka ji tsoron in kai sai ka labe ko to tsoron Allah shi ka kusanci Allah ne ake nufi shi Allah jin tsoron shi ne neman kusanci zuwa gare shi da ayyuka da alheri da kyaukyawar zuciya da ikhlasi da ibada ba wani abin da zai iya kusantar da kai da Allah subhanahu wataala bayan furilla kamar ka kiyaye ayyukan nafila ta shi sa Allah ta'ala ce wata zawwadu ku nemi guzuri bayan kun nemi guzuri mafificin guzuri shine a takawa tsoron Allah sai Allah ce wattaqun ya maimaita kuma yace ku ji tsoro na ya ulul albab ya kuma abota hankali duk mai hankali to ji tsoron Allah domin tayu ka riki makudan kudi ka je ka kudin su zube ko ko kudin su fadi to kaga in babu tsoron Allah saka ce ka bani ka lalace tayu ma kai fitar da kai ma kai ban kwana da mutane zaka aikin haji ban kwana ne kai da su kai da su sai a taron mahashar sai lahira wannan guzurin na kudin zai sheka a tsoron Allah da ke cikin zuciyar ga shine zai wadatar da kai har zuwa inda lokacinka zai cika har zamanka cikin kabari har tashinka gaban Allah saboda ka mafificin guzuri shine ku ji tsoron Allah ubangiji ta ce wattaquni ku ji tsoro na ya ulu albab ya kuma abota hankali Allah ka samu daga cikin masu hankali to sai Allah madaukakin sarki yace laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin dallin ubangiji ta'ala ce lasa alaikum junahun babu lahi a gare ku ya kuma hajjata idan kun tashi zuwa aikin haji an tabtagu fadlan murabbikum ku nemi falala ta ubangijin ku ta saye da sayarwa daga nan gurin ka dauki kayan da zaka je idan ka gama aikin haji ka je ka bude kai shin hula eh ka zo ka ce arhaka tak ko ba haka ba kai kasuwanci ka sayar babu lahi babu laifi idan kaje ka gama aikin hajji kaje da dan guzurinka mai yawa ko kuma ka guzuri ya saura ka diba abin idan ka zo ka sayar da shi a garin ku ko a wata kasa zaka ci riba babu laifi domin an waye gari a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wadansu kasuwanni da wato Laraba ko ce mahajjata suke ci sai wasu suke ganin ai laifi ne ka zo aikin ibada kuma ka zo kana neman kasuwanci idan ka samu kuɗi ubangiji ta'ala ta alaisa alaikun jinahu ya kuma hata ta baku da laihi idan kun zo kun gama aikin ibada an tabbata gufa zalar murabi kun kuje ku neman falalar ubangijinku ta hanyar kasuwanci babu laihi wannan ba haramun ba ne fai za a farti min arafatin yayin da kuka je kuka gama zubewa a arfa domin annabi sassai yana cewa alhaji arfa aikin haji shine aikin arfa duk mutumin da ya je aikin haji bai samu tsayuwa a arfa ba ba shi da aikin haji sai ya saki ba wani hadiya ba wani fidiya ba wani mikati zaka je ka dauko in dai ka rasa ranan nan ta arfa baka halarci taron nan da ake arfa ba to baka da aikin haji shi yasa mahajjata a wannan rana kowa da kowa ne wata hikima ce ta Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musulmi haduwa so biyar a kowane wuni wannan ba lafi ku a masallacin unguwarku sai ku hadu ya sanya haduwa daya a kowane sati ta sallar juma'a babu lafi wannan sai ku hadu a garinku ko garuruka ko karshen ku ko karshe da yawa sai ya sanya haduwa guda biyu a cikin shekara shine idin karamar sallah ake cako yawwa wannan yana yiwa shi ba a yawaita shi da kuma idin babban sallah shine idin layya amma sai hada wata haduwa daya daya duk duniya ba inda za a yi ta kuma wannan ba yi a unguwarku balle a tamu ba yi a garinku ko a namu sai a garin makka a gurin makka ma guri daya a umma musulmi gaba daya su taru suna ta ambatan Allah kuma su bi limami kwara daya sallah ba wannan yayi wannan yayi shine taruwa ta ranar arfa haka rana ce wanda Allah yake alfahari da ita rana ce wanda ba ranar da shaidan yake bakin ciki hancin shi ke turmuza a ƙasa kamar ranar arfa musulmin duniya ya gaba daya na ko ina da ko ina sun haɗu a guri guda ƙarƙashin limami daya su saurari hutubar mutum daya su bi limami daya sallah da jawabai wannan rana akwai albarka a cikinta shi yasa duk wanda bai je aikin hajji ba ake so a wannan rana ya ɗauki azumi eh kuma ka wuni kana ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ahkuma qultu ana wan nabiyina min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ku wuni kuna yin wannan kuma kuna azumi ku da ku je aikin hajji ba kuma duk wanda ya roki Allah wannan rana Allah yana karba ba sai ka je can ba kana garin ku kai dai kai azumi kai ta kabarbari kana hailala kai ta addu'a addu'a mafificiya inda manzo Allah sai addu'a ranar arfa rana ce wanda Allah ta'ala yake yanta bayi da yawa daga shiga wuta zuwa shiga aljanna Allah datar da mu azumi ga duk wanda bai je aikin hajji ba a ranar arfa sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace ina tsammanin za a kankare mutum zunubin shekara guda a wannan rana idan ya azurta wannan rana yasa sabai sukan yi azumi suka umarni matansu da azumi yaransu karana su yi azumi a ranar arfa har ma akan soyawa yara abubuwa na wasa masu ɗaukar hankali wanda zai ba su dama su wuni suna wasa don kai yunwa da ishiwa ya dame su don su yi azumi to Allah ta'ala ya ce fa za fatu min arfatin idan kun zo kun zube a filin arfa ko kun sauko daga filin arfa to fa zikrullah inda mash'al haram ko ambaci Allah a wannan gurin da ake cewa mash'al haram inda ake cewa masha'ar me ba haushe kita kwanan muzalifa ko mene ne idan kun zo nan gudun za ku yi ta ambatan Allah malamai suka ce wannan ambatan Allah na gudun shine sallar magariba da isha'i da ake gamawa a yi su karkashin kiran sallah daya da ikama biyu wannan shine Allah ta'ala ce ku ambaci Allah inda mashi Allah haram wa zkuruhu kama hadakun ku ambaci Allah ambato mai yawa kamar yadda shi Allah ya shirye da ku da wannan addini wa in kuntum min qablihi domin kun kasance gabanin zuwan alqur'ani min qablihi gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamin ad-dhalin kuna cikin waɗanda suke batattu wanda baku san shari'a ba domin a jahiliya a wancan lokacin in sun zo ba ambatan Allah suke ba kenan suna cikin bata ne yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo mana alqur'ani ya aiko manzo Allah sallallahu ya fassara mana alqur'ani za ku yi ta ambatan Allah a wannan mashal haram a wannan daren wanda za ku kwana kuma da sai ku tashi ku gangara zuwa ina zuwa mina muna fatan ubangiji ta'ala ya azata dukkan musulmi da samun halarta wannan guri domin gabatar da wannan ibada mai yawan lada da falala mahajjatanmu Allah ya ba su iko su je su zo lafiya waɗanda suke nan kuma samu dama ba Allah madaukakin sake ya rubuta mana su a cikin masu zuwa Allah ta'ala ya samu dace sai mu je gaba thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala ta sun ma'afizu min haisu a fara nasu yanzu idan kun sauko daga wato arfa so ku zo ku taru inda mutane suke taruwa ku yi ta asgifari ku yi ta neman gafarar Allah kaga yanzu an ce alhajju arfa ko aikin hajji arfa kun je arfa kun sabko sai mi sai asgifari saboda yana daga cikin hikima ta ibada a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen kowace ibada mai muhimmanci asgifari ne kun gama aikin haji tunda kun samu arfa kun samu tsayawa a hilal arfa to sai ku zo ku yi ta astighfari kamar da ko sallar furulla ka kare me kake fara yi idan manzo Allah ya gama sallah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko idan mutun ya zauna a majalisi idan ya tashi me zai kafaratul majlis shi ma astighfari ne subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik duk karshen ibadar da take da muhimmanci sai ga Allah ta'ala ya sanya astighfari a cikin ta shi yasa musulmi ya kamata ya zamanto a kowane lokaci yana da wata aƙida ta bayyana khawfu wa raja tsakanin jin tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin rahmar Allah tsakanin jin tsoron asara da kwaɗayin dace eh kurakuran da ka tafka ta fuskar ibada sai hanawa Allah ya karba ma shi yasa a ƙarshen ibada ta ka sake ta asgifari sai Allah ya yahe kurakuran sai ya karbi mi abin da kai na daidai shi yasa Allah ta'ala ya ce ku yi ta asgifari inna allaha gafurun ubangiji ta'ala mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana sannan rahimu kuma ubangiji ta'ala mai jin kai ne zuwa ga bayansa Allah ka ji kanmu sai Allah ta'ala yace na fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra faminan الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار المناسك شيني أيك عبادة da ake gabatarwa a lokacin aikin haji dukkan suna iya shigowa cikin manasik shi sa ake cewa manasikil haji kuma a wani gurin yana iya daukan yanka idan fa za ka raitin manasika kun lokacin da kuka gama ibadarku kun gude a arfa kun sauko kun kwana musdalifa kun yi sauko kun tayi mana ko jiha da sauransu a nan ma dai abin da ake so da ku fa zukurullaha ku yi ta ambatan Allah ka zikiri kun aba'akun kamar yadda kuke ambatan iyayenku malamai suka ce me ake nufi da wannan mutanen jahiliya da in sun gama aikin haji mara sun sako daga arfa sun kwana muzdalifa sun zo muna kowa sai zana rika ambatan abin da baban shi yake babana shi yake kace hone babana shi yake saya mun riga babana shi jahiliya ce yau mamma ta ita ke mun kaza to ba su da wani sai yi to irin ambatan uwayen nan naku da kuke babanku shi ke kaza yanzu Allah da za ku yi ta ambato an canza muku daga ambatan uwaye ku zuwa ga ambatan wa shi ne Allah ya ce ku ambaci Allah a nan gurin ka zikiri kun aba'akun kamar yadda kuke yawan ambatan uwayenku au ashadda zikira ko kuma ambatan da za ku wa Allah ma yafi yawa yafi tsanani sama da abin da kuke ambato na iyayenku a gurin wasu malamai suka ce me yasa aka ce ka zikiri aba'akun saboda yaro in ya tashi ba wanda ya sani sai mutum biyu baba mamma eh abun ambatar shi kenan baba in ka lura a gida yaro ya fi kowa saurin sanin sunan mahaifi da mamashi kan yi san wasu ya san wa'ida sai ya iya baba baba kuma ba zai gaji ba kai wadan amsa ma sai ka gaji in ka ka biya shi ko ba haka ba shi zai ta baba baba makara da amla har ka kyale shi ko ba haka ba ne haka ita ma'uwar mamma mamma zai kaɗan mamma mamma sai ya yi ta yi kamar karatu ɗaya gajiya ta kuma karo gaji da ambatan Allah in ku zo ku yi ta ambatan Allah kamar yadda kuke yawa ambatan iyayen ku kuna yara ƙanana au ashir da zikira ko kuma ambatan da za ku wa Allah ma ya fi yawa sama da wannan sai dai Allah ce faminan nasi daga cikin mutane akwai wanda in sun zo wannan gurin manyan kullu rabbana atina fid dunya kawai suna cewa Allah ka bamu anan duniya ne Allah kulus mutum ka ji kawai kudi Allah babu kudi wani ce ya ji wani ce Allah ka san dai Najeriya wannan dai bata yi sai da kudi Allah ka babu wannan Najeriya ka gani duniya kawai Allah wani kawai shi duniya kare zai nema bai sani ba kuma kila kwanakan shi ya kusa karewa aikin banza aikin wai haka Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man akwai waɗanda idan sun gama aikin hajjin madadin su roki Allah aljanna sai ce rabbana atina fid dunya sabab Allah ba mun a nan duniya kawai Allah ka ba morewa ka ba ba arziki da jin daɗi a nan duniya kaga duk wanda ya roki Allah duniya kadai Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a wajen Allah a ranar lahira akwai masu wani ko babu wallahi wani kawai dan duniya da je fi lahira ba ta gaban shi kawai dan duniya da je amma Allah ce wa minhum daga cikin mutane man akwai waɗanda idan sun tashi addu'a bayan gama ayyukan alherin nan ya ƙulu za ka yi suna ta rabbana ya ubangiji atina fi duniya hasana ka ba mu a wannan rayuwar ta mu ta duniya ka ba mu kyaukyawa ka ba mu jin daɗi malamai suka ce wannan fi duniya hasanakin ta fari ta ƙunshi samun gida makeke na zama motar hawa mai lafiya mace kyaukyawa iya na kirki arziki abakai nagari duk wani abin da ka sani yana cikin fit duniya hasana inda a nan duniyar ake samun shi da ka faɗi wannan to ka roƙi shi duka ba abin da ka rage wafil akhirati hasana kuma sun ƙara kinan Allah a lahira ma ka babu mai kyau na daga cikinsu samun kyaukyawan ƙarshe fitar rai cikin sauƙi kun san a kowane za a zare ran bai ma san me ake ba malamai suka ce dalili nassin alkur'ani ganin abu kyaukyawa idan kyan shi ya kai makura yakan ɗaukan hankalin mutum ya rika mantawa da jikin shi ma gaba ɗaya yusuf annabi yusuf alayhi salam
falam a rama iya kuri wasu kaja wadda hausa yi kun gama matan nan da ta nemi yusuf mata sarki ce mai daraja ce amma ake waƙi a cikin gari imar abdul aziz tarawi da fataha mata sarki ta nemi yaron gidanta ta ce haka za ku yi bari zan muku tsiya ita sa aka yi sanarwa tana neman dukkan matan gari a fadarta haka ce da matan suka zo sai ta ba su wuka sababbin wuka ta nema da gwanda irin ta sha ko malo wasu ce a ta ce tana gayyar girsa miyar kuka miyar kuɓi ake cakka miyar gasi nan dai ruwa iri daban-daban ta ba su da wani abu da yankawa da wuka mai kaifi hera ta ga kowace daga cikinsu ta shirya ta fara yankan wannan abu sai ta ce mai faƙarar tukuru da alayhi yusuf fita gabansu lokacin da yusuf ya gita falon mara ainihu aka bar nahu wa katsa na aidiyahu ganin yusuf yasa suka girmama shi a zuciyarsu suke ta yanki hannunsu ba su sani ba suke yanki yatsa su tana gundulewa ba su sani ba faƙul da hashe lillahi ma haza bashara sadka mun rantsi da Allah wannan ba mutum bane in haza illa malakun wannan kawai mala'ika ne mala'ika ma mai daraja idan har a duniya ganin wani dan adam yakan iya sa mutum ya yanke hannun shi bai ji ba ya kace ga an karo maka aljanna a fano cikin image haka lahur ina wallahi ina ai baka san lokacin da za a zare ran ba ba ciwo shine aka ce duk dan aljanna mutumin kirki in za a zare mashi rai sai an ka wato filim kin aljanna eh za ka ma jigi na aljanna a samu shi ya kalle ta ya kera ido ya gano abin da ke cikin da ai bai san lokacin da ake zara ba eh shi yasa an kai shi kabari ma an binne an mai tambayoyi ya amsa an fara da kabarin an nuna mai aljanna sai ce rabbi aqimu sa Allah ta shi kiyama yanzu a ce akai ku dakata mana ai ba yanzu ba dai tukuna akwai so da su zo duniya ba a gaba zo su iya su aihu su zo su tada ku tukwa tashi gaba daya yasa dan mutun ya mutu kakkacewa da yana lahira a ba wanda ya ji lahira har yanzu wallahi kowa yana barzakar har yanzu ba wanda ya je lahira wallahi tare za a je wanda suke jekin nan ba su yi gauga ba mu da muke nan ba mu yi jinkiri ba duk tare za a tashi Allah dai ya kai masa eh Allah ya kai masa shi yasa duk wani abu wanda yake mai kyau tun daga fitar rai tambayoyi da amsa tambayar cikin sauki ni'ima a cikin kabari tambaya ranar tashin alkiyama tsallaka sarade duk yana daga cikin wafil akhirati hasana da ka roki wannan ka hada duka ne kuma sai sai wakina azaban nar Allah ka tsirta da mu daga azabar wuta Allah ka tsirta da mu daga azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah ba sai ya nemi tsayi da abu guda hudu اللهم اني اعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال azaban nan ta jahannama manzon Allah na neman tsari da ita azabar wuta shi yasa a cikin wannan aya bayan ka roki Allah ya baka komai da komai jin dadi a duniya sai kace kuma ya baka dukkan wata hanyar limana da kwancin hankali da nutsuwa da tsallaka rijiya da baibai da kowane irin hadari a lahira Allah ya tsallaka ka sai kace kuma ya tsare ka daga azabar wuta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam babu addu'a da yake yawaita yi sama da wannan da zaka saki kowace addu'a a duniya ka dawo a wannan ta ishe ka Allah ta ishe ka annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai roki Allah ga wani yake roka da wannan idan shi zai roka kan shi yake roka da wannan Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab to mu mai yawaita ta kar ka tambayi Allah komi da an tambayi malamai da mutumin da zai rika ambatan Allah da addu'a ta ibada irin wannan da mutumin da zai rika roƙon Allah Allah ba rika za ba rika za wanne ne yahi aka ce wanda zai shiru bai roki abin bai rika ambatan Allah kawai shi yafi samun saukin karbuwa a wajen Allah insha Allah ba sa abin da kike cikin zuciyarka taka ba bai sani ba ba sa abin da kike so ba ya gara zaman sai ka ce ba ni ai ka ce ba ni amma ba ka dama ka ce ba ni in ka lura akwai addu'o'i da yawa da magabata suke yi ba tambaya suke yi a basu ba adala annabi Yunus wanda ya samu kai cikin matsala sai gashi a cikin ruwa teku yana fada kuma kihi haɗe shi ya koma can ƙasa ya kwancin shi ya ce kai kai kai kai da ka ta zarama waye san inda nake yanzu in ba Allah ba waye san halin da nake ciki in ba waye zai iya kawo mini gudunmuwa a nan gudun in ba Allah ba to kai mutum a cikin teku maliya a ƙarƙashin ƙasa wani irin gudunmuwa za ka kai mishi in an ce ya kai mishi ba kuma in ka je ba a cikin kihi yake a cikin kishi yake kishin za ka buge ya kashe wa yake iya kai gudunmuwa ga bawa a wannan gudun in ba Allah ba da ya tuna sai roƙi Allah da waɗansu kalmomi guda uku a cikinsu ba wanda ya ce ba ni abu na harko sai ya kaɗe ta Allah wada da fi zulumat ya roƙi Allah ka gaba ta ba ni amma aka ce ya roƙa ko ba gani ba a cikin duhai ga duhun ruwa ga duhun cikin kihi Allah ilaha illa anta yace ba wanda ya cancanta abai bauta ta gaskiya sai kai Allah yace ba ni subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah yace ba ni yace a hudari bai ce a hudar shi ba yace inni kuntu minaz zalimin kaga ya tsarka ya ya kade ta Allah ya tsarkake Allah yayi al-ikraru bi zam ya tabbatar da shi mai laifi ne yana gama waɗannan kalmomin guda uku fasta dabna lahu Allah ce mu kuma sai muka amsa mishi ka lura a cikin magana ba ɗaya da ya ce Allah gani a matsala Allah gani a cikin cikin kihi gani Allah a hudani ko akwai wada da fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ya roki Allah ne kawai yayi kira ne zuwa ga Allah da kalmomi guda uku ya kade ta Allah ya tsarkake Allah ya ikrari bi zam yace ni Allah mai laifi ne ne Allah ce kawai fasta dabna lahu sai muka amsa mishi sai muka amsa mishi wa natainahu min al-gham sai muka tseratar da shi daga cikin damuwar da ke ciki a to ai shi dan annabi ne shi Allah ce a wa kazalika ninjil mu'minin haka muke tseratar da kowane mai imani ba hin shi kare ba ashe mu fahimta ba sai ka matsa da ba ba nan ba kawai ka rika ambatan kalmomin da Allah yake son su kai shirinka nan da nan zaka ga budi eh mutane ba su fahimta Allah bane ce za su ke zuwa tun suna wa dutse dawafi suke zuwa inda taguwar da aka ce gasan taguwar annabi amma kun san arena annabi ko dan Allah mu yanzu muna hawa jirgin sama muna hawa mota mai lumfashi kuma annabin ma in ya zo zura kuma zai hau saboda shi yana ba kauye kai yanzu a tunanin ka wai annabin ya zo halau da kuma zai hau a yanzu dan Allah akwai adalci kai ka hawa mota mai sanyi sai za ka yi bulagoro kuma shi annabin yanzu ba a raƙuma zai zo aka ga wani akwai mani na annabi a ciki cewa an ga annabi da ya zo da santa goshi har da sanda shi sanda zai rika rikiya kamar mahaukaci ha ba da Allah ai ba san waye annabi ba kenan ba san waye annabi ba saboda haka wannan akwai tsananin jahilci a ciki inda mutum ya san Allah ba sai ya ji ya nemi tabarakin wani ba shi annabin ma in an zo gurin shi fa ba hoye nuna ba shi yake yi shi ma Allah ma yake roka ko yana da shi yake yi akwai wanda ya taba zuwa da annabi matsala shi ya ce bari amma roƙon Allah ne yake yi eh in ku abin da bawa yana iya sai roƙi mutane wani bako ya zo ya ce wa annaba a taimake shi manzo Allah ya aika gidan nashi ba komi ya dawo ya ce wa zai iya daukar nauyin wannan baban ko ba haka ba wani sahabi ya ce ni kuma shi ma babu komi a gidan kawai mazakuta shi sai ga shi yaron goma bako ya je gidan ya turda matar babu abincin da za a ci da a gidan kaf sai abincin yara ya ce ya ummi fulan ka sana su kawo matarka suna mai daɗi ya riba sunan ɗiyan da ta aiwa ko wanda za a aiwa a gaba kadai kiranta da shi ya ummi fulan ya ke walwa ne ce wannan hau bako ba ƙwari na manzo Allah ya ba mu kashi mu ce da ta ce a a a mun shiga uku kai da ka san gidan lamun mu da komi ba haɗa da tukunya ba dan guntun abincin ranar da na rage yara ya ce ba ki rage masa ya ce shi za a ci ya ce abin da za a yi su yaran idi ba su yi bacci ta je ta musu zanguda ta lallashe su take musu hurhuntu kasan ba fanka a dago suka yi bacci ya ce to abin da za a yi kasan musulama a ci balbalce kun san a ci balbal wannan bisa gane wannan yara ko kaɗan ana ɗan gyaggyara ta ba sai ta mutu mutula ce mara kwai ya ce idan kin zo kin ka abincin ɗauki hutula kamar za ki gyara kina da bara sai ki kashe ta in ta mutayen cefar ta fatahi ko kun sai kima da yake so a yi abincin yaran ne ake so bakon ya ce ya ƙoshi saboda bakon mazan Allah ne da ta zo da abincin ta ce bari ɗan gyara muku hutula ta ɗauko tana ta ce la ta mutu ba ce kyale ta ya ta ajiye abincin a gabansu bakon ko yana jin yunwa zai yi wasa ya ce to bismillah shi mai gida yana sa hannu yana ɗauko hannun bidi na kaya baki shi ko bako yana shirga loma yadda ya ce ya ƙoshi eh suna ci tare ya ce ya ƙoshi kaga uwar gida ta kwana da yunwa yara sun kwana da yunwa mai gida ya kwana da yunwa ko da saye bako fa cikin saddam in kai ne za a yi haka ah wala yanzu Allah kiyaye ne Allah kiyaye ne dab Allah kiyaye ne wallahi in kene za ku samu matsala ma da uwar gida amma ha akwai na kirki yanzu da sahi ya dauki bakon suka koma fada manzara sassan bako yana gatsa yana a kamun ruwan sanyin dora shi kuma gida ya kwana da yawa anu sosai ya ce Allah ya yi abinda kuka yi jiya ya burge Allah kai da kai da matarka da ɗiyan da naka abinda kuka yi ajiya ya burge Allah Allah ta'ala ya baku tukucin aljanna saboda wahala ya zanda zaka ce wuya ba ta da wahala wallahi sadaukar da rayuwarka dai kawai dan abu kis zaka Allah ya baka ita wannan rai musul zal wutar ma haka ne ai eh kada zaka wa Allah garaje ya gada maka zama gidan wuta hala bada wallahi ka kiyaye Allah kaga wannan wani abu ne wanda yake kokari ne irin na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga inda manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi kaga a lokacin da sai wata sadabur ko abinci yazo amma yaje gidan shi babu abinci yace wa zai dauka wannan bako yace da shi wani yace ni talaka manzo sallallahu alaihi wasallam idan azo gurin shi ma Allah yake roka akan abin da sai Allah yake yi bayan hutuba wani bakauye bai zo daga raƙumin shi kawai da ya duro ma sai duro kusa da raƙumi yace ya rasulullah ana hutuba fa shi ba ruwan shi da hutuba ku ba sallah bai zo yi bukatar shi daban ya ce halakatar abuwan dukiya gaba ɗaya ta halaka dabobi babu ciyawa gida ba abinci ba ruwa ka roƙi Allah ya kawo ruwan sama nun Allah ya dakatar da hudu daga kan bambari ya fara roƙon Allah ya fara adda shi da ya haka ba kawai sai ya hauta goshe kawai ya juya ya ta ina roƙon ya ku sallar ku shi ba ta kashi ba ya zo gudan annabi kawai ya gaya mashi matsala kaga shi kan shi ba ƙauyen duk da jahilcin ta ba annabi ya roki Allah Allah yi ko ba haka ba ta yi mana ruwa kuma annabin Allah ya roka wannan sahabi da yake ba labari yace kafin mutumin na muhasa hange shi sai ga sama ta ga mu hadari ya haru da aka fara bulbula ruwa a wannan juma'ar ba sai da ba sai da sati cip ya cika manzo Allah yana kan hudu ba halin sai ga shi ya dawo a watar wa aka ce wani ne watar wa aka ce shine ya dawo yana zuwa halin da raƙon shi kawai sai ya duro ya ce ya rasulullah ai ruwa ya yi yawa ya lalo shi ba kawai shi wani kwana yake diratin ne kawai mai sa ga yan siyasa suna kafai bisa zama a birnin su yansu ba za a kauye shi ba kauye zai da gaske yake yi in yi cikin ka jawa ma kuri'a zai yi dan birnin ku siyasa je ke ce shege mu ba daukar shi ko ba haka ba ba kauye ka sai shi ai da kumiya saboda shi da gaske yake yi eh da gaske yake shi komi in iskancin ma da gaske ne in abin kirkin da gaske ne ya ce ai dabobi ba ruwa ya yi yawa suna ta mutuwa kawai ruwa ka roƙi Allah Allah ya tsaida ba ta ba tsaida ruwa aka ce sai manzo Allah ya daga hannu ce la ya raba Allah ruwan ba akan mu ba can wajen tudu da kwazazzabe da da duwatsu sai ga ruwa ya tsaya tik wannan kiro shi ma manzo Allah wa yake roka Allah yake roka amma a zo a ce shehu ya sabko wani ya ce ya yi bawarkin shehu wani ya yi bawarkin annabi mace kazama bata san Allah ba jahila ta ce wa annabi ya zo ya rungume ta ya gaya mata kaza kare iskanci fa manzo Allah da bai gaisa da mata bai taba hannun kice ya zo ya rungume haka suke fa nan wata nasrai suke cewa annabi ya zo da ya mata waye ya bata wani qur'ani gashi wani dan uwa da yake tambata yo mutun naki ya gani tace ai bai kai ya gani ba shi hasken shi bai kai ba kajin iska kaga da yake ƙarya ce wani take ba a shiru babu labarinta ko akwai labarinta a nan gani aka yi transra'idi wata kuma nan ta ce annabi ya zo da dare ya ce mata waye da malam waye da su malaman suka ɗaure mata gindi ta yi ta iskanci a garin nan har najeriya take zuwa har yabe ta ciki gidan radio ta ita ma kaga shiru kake ji malam ya ci shiru da yake iskanci ne abin ƙarya ce to da Allah wai shi za mu farka addinin Allah da mafarki da ganin kawai an rena annabi kowa sun yi ta sai cewa ya ga annabi ya zo ya bashi labari ya je ya gaya mutane duk alkur'anin nan da ake karantawa da sunan nan ba a gane abin da aka gaya mutane sai abin da aka gaya ma mulki wannan iskanci ne wallahi Allah da ya ganar da mu to yan uwa mu roki Allah da sunayen shi kyawawa da daga cikin addu'o'i masu tsada Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar adda da manzo Allah ya furo kun Allah da ita kenan kai ma kai riko da ita wallahi zaka sha mamaki wallahi zaka sha mamaki duniyar nan sai ka sha mamaki kuma sai ka je aljanna insha Allah inda kana roƙon Allah da wallahi sai ka je aljanna Allah ya ce masu irin wannan roƙo ulaika lahum nasibu ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ubangiji ta Allah ce ulaika lahum nasibun wadanda suke irin wannan addu'a suke roƙon Allah da irin wannan addu'a su ce rabbana ya ubangiji atina fid dunya hasana ka ba mu a wannan rayuwa ta duniya kyaukyawa alhassana fi duniya tashmilu kullu matsalubin dunyawi min afiya ta tattaro duk a wani rabo na duniya samun lafiya wadarin rahabatun da gida wanda yake yalwatacce kasan gida mai kumci ma akwai matsala ko akwai matsala gida da kumci in ka zo shiga ɗaki sai ka tsallaka yara in ka za ka hoto sai sun tsallaka ka amma ka baka ma keken gida kaga yana daga cikin ni'ima wa zawjatin hasana da mace mai kyau mutuniyar kirki wa rizqun wasi da arziki na halal yalwatacce wa ilmin nafi da kuma ilimi mai amfani wa amalin sali da kuma yin aiki nagari duk yana daga cikin rabbana atina fid dunya hasana wa markaban hani da abin hawa mai lahiya idan kana so Allah jarbe ka a baka abin hawa wanda yake mai yawan baci kullum in kai niyya zuwa wani guri baka je ba a lokaci rana to wani ayi shiru Allah ba kake ce da kai nake fa ba abin da ya bata rai kamar ka tsaye tahiya guri kawai abin hawan ya kiya eh ya daga cikin Allahumma atina fi dunya hasana a baka abin abin hawa mai lahiya wallahi amma idan aka baka mai yawan gyara ai ka samu matsala duk inda za ka je ba za ka je ba a lokaci duk yan canjin ka yan ka samu kai dai ba ta kudin ba kake ka dai samu dai kai ka gida haka matsala ne ko amma Allah in ya hore baka sai ka tsoho ne amma in ka hau ko ban gida dai kaka kwana to duk yana daga cikin Allahumma atina fi duniya hasana eh abun hawa mai lahiya Allah ka ba mu shi wa sana'u jamil da kuma ka rika jin yabo na kirki a bakunan mutane a kanka duk yana daga cikin abin da ake samun karkashin wani addara idan ka mutu sai ka ji kowane mutum alheri yake faɗi mazala na zaune aka wuce da wata gawa mutane suka yi ta faɗin alheri ba wanda ya faɗin abin da ba alheri ka san mutane matsaya ta wallahi duk abin da kake yi sun faɗi ka mutu dai ka gani wallahi in za kana mutuwa zai dibo wani hoton ka a wayar shi kawai sai kawo ta kibiya shar sai ya dora maka idi wani kai mai hawaye hawaye ya dora inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya aushi ko ba haka ba to lokacin kuma su mutane sanar sun gani ya Allah sarki wani ne wani mutumin kirki ne ko ba haka ba sai sai ta fadi haka ya fara kauce da garo wani gurin manzo Allah lokacin babu media mutane suke ta ambatan alheri manzo Allah ya ce wajabat shi ma wani matsiyaci kuma wanda ya sha kan kowa babu alheri tare da shi shi da kun zauna da shi sai ya cutar da kai kawai shi ma ba sai ya mutu sai aka wuce da gawar shi mutane suka ce waye ke aka ce wane wa kai Allah raka taki gona ah aiki ya tafi lahira mutane suke ta mata tsaye da yake ya ci mutuncin wane ya yi fada da wane ya walakanta wane ya zalunci wane shi ma manzo Allah sai faɗi irin kalmar da ya faɗi ya wancan na farkon yace wajabat sai suka yi mamaki sabon annabi wannan an yabe shi da aikin alheri annabi ya ce wajabat wannan an faɗi shari gare shi annabi ya ce wajabat kace ya rasulullah menene bayani karkashin wayannan mutane guda biyu wallahi yace wancan da ya rasu na farko ai kun yi ta yaban ayyukan shi na alheri kowa alheri yake faɗi suka ce na'am saboda alherin yayi manzo Allah sai ce aljanna ce ta wajaba a gare shi wannan kuma tsiyacin ko kowa yana faɗin sharri shi ko ta wannan ai matsayaci ne wallahi ba shi da alheri sai sharri ne duk abin da kaje ana faɗi shi abin da yake yi ne manzo Allah ce wannan wuta ce ta waje ba gare shi saboda antum shuhada Allah fil ardi antum shuhada Allah fil ardi antum shuhada Allah fil ardi kuna shaidan Allah a ban kasa kuna shaidan Allah a ban kasa kuna shaidan Allah wannan manzo Allah ya maimaita sa uku kenan idan kana ambatan Allah da wannan addu'a na daga cikin abin da Allah zai baka kana mutuwa za ka samu yabo na alheri tare da kai akwai adadin mutane wanda bayan mutuwarka in kowanne ya fi da kalmar alheri a gare ka dalilin da wannan sai Allah ce wannan hukai shi aljanna eh ya samu shaidun kirki ba a makallon aikinka sai a ce wannan hukai shi aljanna saboda wara da wara duk sun ambaci alheri tare da shi da ka zama mai alheri a cikin al'umma ya zama alherin kai hiyawa kai zaman to kai kullun tsiyace da wasali ta ko'ina ba amfani a ka rika yada alheri a rayuwa to shine daga cikin ubangiji tabaraka wata'ala zai baka ka samu sana'ar jamil ila ghairi zalika bima yatama alaihi ibaratul minan mufassirun da da abubuwan da masu fassara suka wadi sannan kuma malai yace duk abin da yake na alheri tun daga fitar rai har zuwa tsallaka siradi da samun littafi a hannun dama ya daga cikin wa fil akhirati hasana wa qina azabun Allah ce to kaga wa'annan da suka samu wannan masu irin wannan addu'ar ulaka lahun nasibun sune suke da rabo Allah samu cikin su sune suke da tsira sune da suke da dace min ma ka sabo sakamakon mi abin da suka aikata ashe aljanna ta mai rabo ce amma aljanna ta masu aiki ce wani makadi yace mu sha shagalin mu aljanna ta mai rabo ce ko kun yarda idan Allah ya sa yan aljanna a aljanna ya sa yan wuta a cikin wuta me yake fadi jaza'an bima kanu ya'malun sai ce wannan sakamako ne dangane da abin da kuka aikata jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da aikin kowa eh faniman adalul amilin Allah sai ce ma dalla da ladan waɗanda suka yi ayyuka kyakkyawa saboda aljanna ta mai rabo ce amma mai rabon shine gashi na aiki yanzu ba da bada bace ba sai ka je kawai ka yi kwancin ka ce ai samun abinci amfanin gona na mai rabo ne gonakan ka basu ba shimka ba sassabe ba noma kawai kaka yi kai ka ta kai ma a kula na kimshe a zo za ka yi kimshe ko baka san kimshe ba ai sai a ce ka hau ka ce ko sai a tattare ka igiya a kaka likita eh mana idan kana son aljanna ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم Ubangiji ta lace wa man aradal akhirah duk wanda yake son kyakkyawan sakamako ranar lahira to zaka same shi wasa ala hasaya yana aiki domin lahira kuma aiki irin na lahira ba aiki irin na duniya ba aiki da ikhlasi aiki dan Allah aiki da mutabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharadi kuma ha huwa mu'minun sai yana da imani kuma Allah imani shine gimshikin shiga aljanna la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tuminu hatta tahabu haka manzo Allah ce ba mai shiga aljanna cikin ku har sai ya imani ba ku samun imani tabbataccen imani da ake shiga aljanna har sai kuna kaunar juna kuna son juna so na gaske ba ga wani dan uwanka ka ta assalamu alaikum amma kai a zuciyarka kuma so kake bara iya same shi a ba irin wani soyayya ba kana furta aminci Allah gare shi kuma kana neman shi da shari idan ya samu matsaya ka kirkire da dariya ka ce kadan ya gani ma in ya samu alheri ya wuce ka ce muna nan muna nan fata ka ce wai ka ji abin babu ya zo ku zauna tare ba irin wannan imanin ba ba mai imani na gaskiya a cikin sai da so yan uwan shi musulmi da irin abin da yake so maka shi eh haka ne haka ne aljanna sai da imani wa sa'ala wa huwa mu'minun Allah ya ce sai mutum yayi aiki irin na lahira kuma yana mai imani da Allah to wa'annan mutane su ne sa'aihun mashakura ayyukansu abin godiya ne a wajen Allah idan kai sa ka ji Allah ce ka gaishe ka wani mun gode da aikin da kai ai ka taba ko Allah ya ce ka wani ne yayi ka wallahi ayyukan da kai madalla mun gode kai ya kake ji eh kana garin ku shugaban kasa ma ya bugo maka waya waye ya ce maka president ne na kasa ai kokarin da kake muna godiya ya kake ji eh kanka ya zama kato ko kaji kai ma kyalkyal ne shugaba ji ya kira ni fa ya jinjina mini a fartun nan babu kamata ya ce wallahi masallala da ka Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ta ulaika lahu nasibu ma kasabu su ne suke da rabo sakamakon ayyukan da suka yi kyawawa da daga cikin ayyuka kyawawa addu'a kyaukyawa addu'a akan akida akan tauhidi ka rika roƙon Allah da irin waɗannan addu'o'i rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waye ka da malam a ga mu addu'a da zamu rika yi ga addu'a nan wani ma ya ce wallahi haka ne ta ishe ka wallahi komi na duniya yana karkashinta ba abin da za ka tunkara wajen Allah da wani adawa wallahi sai ka same shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab amma shin so yake yace kai kaza dubu kaza da dari kaza da kaza da haka yake so jama'a duk wani abin da za a yi na addu'a in dai ya wuce dari to ba a fadar manzon Allah ka dauko shi ba wallahi daga karkashin bid'a yake babu abinda manzo Allah ya taba lissafawa na addu'a ko azkar sama da dari babu ka gaya wa kowa ta kaza ce da kai ɗari kaza dubu kaza ɗari kaza da sha kaza to wannan a ƙarƙashin bidiya aka hudu wannan abu ba ƙarƙashin sunna ba duk abin da yake ƙarƙashin sunna a yawancin ɗari to ba da sahi malamai sun ce mummunan abu ko zunubi shi ake lissafa ba alheri ba ma ka ga mutum da carbi in yana ta hiya carbi in yana hira yana jan tarbi to me yake lissafa da Allah zancen ko kuma jama'a ta wai sallama baka bai karba wai tanzi yake ja again ah bid'a bid'a kanabi wallahi Allah karba mu da bid'a Allah gare da mu sunna duk abin da zaka lissawa in ya wuce dari kika lissawa kai ta yi kawai ayato ai in baka sa ta zin ba bacewa kake ah la yakallu lahu nafsan illa usaha illa usaha ba ba haka ba Allah bai taɓa ɗora maka abin da a wajen lissafin kudi baka bace a wajen tasbihi ne zaka bace yanzu a ka maka miliyan guda zaka bace a lissafin ta ita da me yake lissafa ta da tafzi kun taɓa ganin mutum yana lissafin kudi da tafzi ya kai ba amince a nan kai tasbihi ne zaka amince da tamidi saboda na Allah ne su ba mu taɓa ganin wani yana lissafin kudi da tafzi ba ta kaga ba hujja bane kace to ai mutum sai ya mance ai tafzi yana dan tuna maka ya tuna maka me wallahi duk wani bid'a ce wannan kawai wallahi mutum ya tsaya sunna sak shine zaman kalahiya wallahu sari'ul hisab ubangiji ta'ala mai gaugawa hisabi ne inda idan mun tsaya tare mahashar lokaci guda Allah madaukakin sarki zai gama hisabi dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna Allah sa mu dace a wannan rana abinda muke da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh